أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo jinjina ga Allahu subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda komi na gudanantuwa ne da umarninsa yau cikin iko Allahu subhanahu wa ta'ala za mu fara karatun wannan daura na goron sallah kamar yadda Allah sun ta'ala ya sa kowa ya gani kuma da izinin Allah subhanahu ta'ala ba za mu bata lokaci ba saboda lokacin namu ya riga ya tafi a yau muna laraba 11 ga watan 12 shekara ta 1442 shekarar musulunci kenan wanda yake yayi daidai da 21 ga watan bakwai shekara ta 2000 da 21 za mu fara da matanin asalsabilu shafi in Allah yarda wato marmaro mai gamsarwa marmaro mai gamsarwa ko kuma mai warkarwa wannan shine darasi na farko cikin ikon Allah subhanahu wataala to wannan littafi ko wucin nan manzuma manzuma ce wacce ta shahara matuƙa a fannin ilimin tajwidi sai dai kuma mu nan Najeriya kusan bata shahara mana bata zo ba sai daga baya amma manzuma ce kamar yadda kasan jazariya ita ma haka take sai dai ita manzuma jazariya ita ce aka fara rubutawa bayan ibn jazari ya rubuta wannan malami a sheik Uthman Sheikh Uthman ibn Suleiman Murad ɗaya daga cikin manya-manya malaman Azhar a wancan lokaci ya rubuta Allah ya saka mishi da alheri to a takaicin takaitawa lokacin namu ya riga ya tafi wannan malami yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman kira'a a nan Misra kuma ya yi rubutu da yawa ya yi rubuce-rubuce da yawa amma a cikin littafan da ya rubuta wannan asar sabili shafi shine littafin da kusan ya zo mana nan daga cikin mawallafat nasa ina ganin kawai za mu je cikin sharhi ne kai tsaye tarihin shi tun da akwai galibi muna da waya masu abin nan android da kawai sai mu tura sunan ka tura sunan shi za a tura maka tarihinsa sai kawai ka bi Allah ya sa mu dace mu dai kai tsaye ko zamu ci gaba da karatun ne kasancewar lokacin ya riga ta kuma zamu fara ne da alkur'ani as-salsabil shafi labazan as-salsabil shine marmaro magudanar ruwa ash-shafi mai warkarwa ko mai gamsarwa akan ilimin tajwidi ne ya rubuta kuma littafin ya rubuta tana da abiyat ko kuma littafin na kunshe ne da waƙoƙi guda 200 da 68 Allah shi mana jagora to kusan Allah taimake mu mun yi littafin tufatul atfal ko mun kammala tufatul atfal cikin wata wasu darura da muka yi mun gama jazariya to shine muka ce za mu sa wannan a salsabilin shafi saboda na farko ba a san littafin ba galibi ko kuma waɗansu sun san littafin ana jin ta ne ana rera ta a waƙi kawai amma ainihin dirasan ta fahimci me take dauke da shi na kunce kunce to za ga wannan akwai karanci sannan kuma na biyu akwai waɗansu ahkam ko kuma waɗansu bayanai wanda ke shi ya kawo ibn jazari bai kawo a cikin jazariya kun ga da muna da lokaci to za mu dirasa ce mu karana tsakaninta da jazariya sai mu kalli menene shi wannan ya faɗa ko kuma cikin abiyat nawa ne ya bayani hukunci muga shi kuma ibn jazari cikin abiyat nawa ne so Allah ya sa bu dace amma duk da haka dai ba a rasa nono ba za a rasa nono a riga ba za mu ɗan yi dai ana ɗan jijjiwa ana tambaya insha Allah to Allah kai mana jagora baitin farko a cikin wani littafi ke cewa laka ya akhi fi salsabil afwan ko nan ne ok to masha Allah laka ya akhi fi salsabil najahu wa laka as-su'ud bi hifzihi falahu aka ne ko madalla to ya akhi nan ne mafarin karatunmu ya akhi ya kai dan uwana laka najahun fi salsabili lalle kana da wata nasara da zaka samu idan ka koyi wannan littafi mai suna salsabili shafi ma'ana zaka samu nasara don zaka samu wani kaso na ilimi wanda ke da alaka da tajwidin alkur'ani yadda za a karanta alkur'ani walaka su'udu bi hifzihi falahu haka ne ko walaka su'udu sannan kuma kana da as-su'udu hawa ko kuma na'am ko kuma ya zanto arziki bi hifzihi dalilin haddan wannan littafi ma'ana idan har ka koyi wannan littafi to zaka samu nasara kuma zaka hau zuwa ga mataki na sama daga cikin matakan ilimi idan har ka haddace wannan littafi wa falahu kuma kana da nasara aqbil ilayhi wa walli wajhaka shatrah falahu ibtisamun fil wara wa sama aqbil ilayhi ka gabato zuwa wannan littafi wa walli wajhaka sannan kuma ka karkatar da fuskarka daga wallahi walli walli fi'lu amrin ko wallahi walli walli to wa walli waje haka sannan ka karkato da fuskarka shatara ai na hawahu wato bisa ga sashi na wannan littafi ka karkato da hankalinka zuwa ga nahiya sashi bangare na wannan littafi falahu ibtisamun yana da wani irin murmushi ibtisam murmushi filwara cikin talikai wasa mahu sannan kuma da baiwa da baiwa wato ma'ana wannan wani littafi ne wanda yake bukatar mu da makarkato da hankulan mu zuwa gare shi makarkato da hankulan mu zuwa ga wannan littafi din saboda idan ka samu abin da ke cikin wannan littafi to zaka samu wani farin ciki da zai baka dama ka yi murmushi a cikin bayan Allah tare kuma da ɗaukaka وإذا اطلعت وأعجبتك علومه فاترك سواه وما عليك جناه وإذا اطلعت to idan har ka karanta wannan littafi wa ajabatka ulumuhu sannan irin abin da ya zuba cikinsa na gwalagwalai watan ilmomin da ke cikinsa suka baka sha'awa faturuk siwahu to ka bar wani littafi in ba wannan ba wa ma alaika junahu babu laifi a kanka wata inda har gagam su ka fahimci abin da ke cikin wannan littafi to za ka iya wadatuwa da wannan littafi kaɗai kawai ka ije kowane littafi to malam da Allah ya cikin insha Allah saka mishi da alheri ya yi mana kokari amma shi dai ilimi za ka iya ɗaukan ilimi ne daga sassa uku daga abin da ke ƙasanka da abin da ke daidai da kuma abin da ke sama ma'ana littattafai waɗanda littattafai da malamai na waɗanda ma ba su kai ka karatu ba da wanda suke tsararrakinka da kuma waɗanda suka fi ka shi ilimi ko ina Allah zai iya sa ilimi sai ga ɗan yaro ɗan ƙarami abdullahi bin umar suna majalisun manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ga manya manya ga dattijai ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu maganan wata bishiya hadisin bukhari dukkan su ba wanda ya sani bayan sun koma gida ne sai abdullahi bin umar fa yake gama sai na umar kaji kaji kaji kaji ka yace to me yasa baka faɗa ba yace to baba ai naga da kai ne da wani da wani da wani a gurin bai kamata shi ya bude baki ya magana ba to Allah ka samu dace so kaga shi ilimi koda da ka littafin ma da kake ganin bai cika ba ko kuma mai littafin bai kai wani matsayi ba ilimi zaka yi riba to Allah ya ji kan manan wa hadar min at-taqlidi inna huquqahu bi yadi wa tab'ul ghairi laysa yubahu wahazar minan takalidi sannan kuma ka guji kwaikwayo kwaikwayin da babu dalili babu hujja inna huquqahu saboda haka kaga haƙoƙi na wannan littafi ma'ana wannan littafi haƙƙi ne biyadihi wanda yake hannuna ma'ana shi ya rubuta wannan littafi da hannunsa Allah ya masa wannan baiwa to mu Allah ka mana walaysa yubahu tab'ul gairi takadirin baitin kenan walaysa yubahu tab'ul gairi ba halasta wani ya buga wannan littafin ba bai ba da dama ba sai da mene sai da izininsa mun binci wannan ko a wannan littafi yana son ya nuna maka karkai kwaikwayo inda matakin ilimi ne wanda ke ba hujja a kai amma ka sani wannan littafin da ya rubuta to bai baka dama ka buga shi ba amma idan ya baka dama shikenan to sai ka buga to Allah ya saka mishi da alheri abu dai shine ilimi zaka yi amfani da shi ko da yaushe wannan shine a mukaddima tasa sannan malai ya ci gaba da cewa baiti na biyar badatu bil hamdi wa bis salati alan nabiyyi alan nabiyyi wa alihi al hudati badatu na fara wannan littafi na bi hamdillahi da yin yabo ga Allah subhanahu wataala dukkan yabo nau'i na yabo wa bi salati ala nabiyyi kuma sannan ina yin salati ina neman tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban sani ba kuma su karatu mana alfiya kun kiyaye karatun da muka yi na karke ko ala nabiyyi kan anwa'ul lam ko anwa'ul lam to wancan nan lam din me ci zamu ci mutum ne ci me ci ce wancan nan la al alahdiya ko na'am na'am lil ahdi dhihni ko masha Allah saboda da cewa annabi ka san wa ake nibi kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bada lada wa alihi da kuma Allah sa al aqilu da ali ja'farin da ali ali da ali abbas al hudati waɗanda masu shiryatarwa ne kaga jami'i na mene alhadi ko Allah ka samu dace wa ba'du khudh nazman ataka jayyida yahdika in aradta an tujawida wa ba'du bayan haka bayan godiya ga Allah salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam khudh nazman kariki wani littafi mai kunshe da tsari irin nawa ke ataka wanda ya zo maka jayidan halin zantuwansa mai kyau hal kenan ko musu bi fata yahdika kaga wannan littafin zai shirye da kai an tujawida zai shiritar da kai ka iya rera karatun alkur'ani in aratta amma fa idan kana so wannan asalin ibaran kenan da na karanta ya hadika an tujawida in aratta yayi i'tirad ne ana ce mishi jumla mu'tarada parenthesis wato ma'ana saboda yalwata fagen magana shine sai bijiro da wannan da jumlan in aratta jumlan fi'iliya wato ma'ana ka riƙi wani littafi wanda ne mai tsari irin na waƙe mai kyau idan zai shiryatar da kai zuwa ga yadda zaka fahimci yadda zaka karanta alkur'ani saboda yana kunshe ne da kaucin hukunce hukuncen tajwidi amma fa idan kana son haka menene jamzuri ya ce fa hadha nazmu lil muridi ko kaga shi ma shi ma can ya kawo ga wanda ke bukata ko to shi ma nan kun ga shi ma abin da yace kenan wato mana duk wanda yake bukata yake son ya san akam na tajwid to wannan littafi ne wanda yake a zai samu abin da zai shiryatar da shi baiti na bakwai yake cewa sammaituhu bi salsabili shafi na kira wannan littafi da marmaro mai warkarwa ko mai gamsarwa fahuwa kafi wannan littafin ya isa litajwidil qur'ani domin fahimtar yadda zaka karanta alqur'ani hada da ilimin tajwidi famunna bil kabuli ya Allahu wanfa bihi jami'a man talahu ya Allah famunna bil kabuli ya Allah kai mun baiwa a wannan littafi da karbo ma'ana ya Allah ina son kai mun baiwa ka karbo wannan littafi sa'annan kuma ka sanya bayan ka su masu karba to ya Allah mu ma wannan zuwa da muka muka zauna a wannan guri muke wannan karatu da duk waɗanda suka taimaka suka ba da gudunmuwa da makamancin wannan suma ya Allah Allah kai mana baiwa da karban ayyukanmu to famunna bil kabuli ya Allah kai baiwa kai mana baiwa bil kabuli da karban wannan littafi ya Allahu sai ya kada yin alhamza ba yallahu ne aslan saboda hamzatu waslin ne amma saboda dallalura na waƙi kun san shi mai waƙa na larabci ko a turanci ma ko wannan poetic license ba ba ruwan shi ya bugi ka'idan nahawu ko ko zai dace da ka'idan nahawu shi dai kawai kalmomin da zai zuba a cikin wazini su dauka kawai to shi yasa ci mana ya Allahu amma asali ya Allahu ne kamata Allah ka samu dace ya Allah kai mana baiwa da karbo Allah ka karbo wannan littafin ya Allahu ya Allah wanfa bihi jami'a man talahu kuma ka amfananci duk wanda zai karanta wannan littafi da nufin ya fahimta da wannan littafi din to kun ga malam yi mana addu'a to shi ma Allah ya saka mishi da alheri Allah ka sa mu dace munna fi'il amr ne da kamanna ya munnu munna in zaka yi lirabi wani zai ma iya cewa ai malam ya ce wal amru mabniyun ala sukuni to ina sukunin ko sai ka ce munna fi'il amrin mabniyun ala sukun mana min zuhurihi harakatul idgam shikenan ka wuce kawai kaman kaffa ya kufu kuffa kaman qar'a kaman shadda ya shuddu sadda ya suddu sudda Allah ka samu dace to kun ga wajen sallah fa sai mun kula da kyau zaka ji liman yana cewa wasaddul khalal wasaddul khalal ko saddu za mu ce koko sudda wa suddul khalal suddu alkhalal gadi muna cewa ne saddul khalal sudda eh ai shine fili amrin in ka ce saddu me wani wani irin fili ne to Allah ka samu dace waj'alhu da'iyan ila an-na'imi wa khalisan liwajhil karimi waj'alhu ya Allah ka sanya wannan littafi ya zama da'iyan ila an-na'imi me yin kira zuwa ga ni'ima wa khalisan liwajhikal karim kuma ya Allah ka sanya wannan littafin ya zama nayi shi ne wato mai tsarkakakke ne wanda aka yi shi da tsarkakakken niyya liwajhil karim domin neman yardanka ya Allah subhanahu wataala still dai yana dai addu'a ne a cikin mukaddimin tasa to ya gama mukaddima yanzu sai babu listi'aza wanda ya karanta hidayatul mustafid zamu ga farko yayi mana bayani cewa إذا أتى القارئ بالاستعاذة والبسملة في أول السورة فيها أربعة أوجه ما دل دي دي كامنا قطع الجميع وصل الأول بالثاني وصل الثاني بالثالث سيكما وصل الجميع كو الأفضل شيني قطع الجميع manzo sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya ne karken aya wannan shine dace da sunna fi'liya in yayi isti'aza sai ya tsaya in ya kammala basmala kuma sai ya sake tsaya daga nan sai dake farkon sura Allah ka samu dace to shine malam zai mana bayani hukunce hukuncin da ke kan basmala da isti'aza yajuzu in shara'ata bil qira'a arba'u awjihin lil isti'aza to yajuzu in shara'ata bil qira'a arba'u awjihin lil isti'aza farkon karatunka ko kuma kan karatunka suka ce yajuzu arba'u awjihin lilisti'aza fuskogi guda hudu sun halasta ga dukkan mai karatun alkur'ani lilisti'aza domin ya karanta isti'aza idan ka zo za ka fara karatun alkur'ani to kana da fuskoki guda hudu in shara'ata bil qira'a idan za ka karatun qur'ani in shara'ata bil qira'a idan za ka shiga karatun alkur'ani qat'ul jami'i thumma wasul athani wa wasul awwalin wa wasul athani na farko shine qat'ul jami yanke su duka a'udhu raba su duka kenan mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wattin wazaitun idan kai isyada sai ka tsaya ka numfasa in kai basmala ma sai ka tsaya ka numfasa sannan suka dauki farkon sura wannan shine yafi dacewa da sunna fi'liya ta manzo sallallahu alaihi wasallam wasulul thumma wasulul thani sannan kuma sai ka sadar da na biyu istiaza shine al-awwal basmala shine athani farkon sura shine mene al-thalith kenan thumma wasul athani sannan kuma sai ka sadar da na biyu to ko ba fado ba ka gane za a sadar da shi da menene da na uku kenan ko kamar haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka zaka numfasa sannan sai ka dauka بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وصل الأول وصل أول sannan sai ka sadar da na farko wasulu wasulu thani thumma wasulu thani ko wa wasulu awwalin sannan sai ka sai ka sadar da na farko wa wasulu thani afwan wa waslu awwalin haka ne ko da sadar da na farko da na na na biyu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع wasu lutsunani sai sadar da su guda biyun nan wanne ke nan alfani da al'awwal sai ka haɗe su mana wasu lutsami ke nan kai mana wai gudu fasahan da ya gurin nan kuma kumbinci wannan ko idan ka tashi sai ka sadar da isti'aza da mene da basmala ka haɗa kuma da sura shine ma'ana ke son nuna mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون kamar haka to Allah saka mishi da alheri akwai dai fasaha gurin nan gaskiya to kasance lokacin namu ne wajaizun mi hadhihi bainas suwar thalathatun wa wahidun lam yu'tabar sai ka ce wa thalathatun jaizun min baini hadhihi suwar wa thalathatun kaga guda uku halas ne min bai ni hazihi suwar min bai ni hazihi tsakankanin waɗannan wajahi guda hudu da na kama ka uku halas ne bai na suwar ka tabbatar da su tsakankanin surorin alkur'ani wa wahidun lam utabar sai ka ce kawai wa lam utabar wahidun sannan akwai fuska ɗaya ko kuma akwai ɗayan watan ɗaya fuskar wanda shi malamai ba su kula da shi ba ma'ana ba su aiki da shi ba mun banci wannan ko to nan da ya ce salafatun wannan tanwini ne ana ce mai tanwinul iwad tanwinul iwad ma'ana salafatu aujuhin akwai mudaf ilayhi wanda ke bikawa ba Allah ka samu dace idan ka kammala sura wata sura zaka shiga cikin wata sura amma bisa ga at-tartibul mushafi idan ka dauki farkon alkurani fatiha bakar ali imran nisa'i ma'ida na ma'araf har zuwa minal jannati wan nas to kana da fuskoki guda hudu guda uku sun halasta ɗaya kuma bai halasta ba shine malai yake son ya nuna mana waɗanda suka halasta shine misali suhufi ibrahim wa musa sai ka tsaya ka numfasa bismillahir rahmanir rahim sai ka tsaya ka numfasa hal ataka hadithul ghashiyah shikenan mun fahimci nan ko za kuma ka iya haɗe su duka suhufi ibrahim wa musa bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiya nabi kenan za kuma ka iya tsayawa a karkin suratul ala suhufi ibrahim wa musa sai ka zaka numfasa sai kuma ka tashi bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiya mabancin nan ko to wanda bai halasta din wa wahidun lam yu'tabar sannan ɗaya fuskan kuma ba ai considering da shi ba malamai ba su karbe shi ba ba don kuma saboda innamal basmaltu li awail suwar la li awakhirha idan mai karatu ya ce ko kuma ya karanta kamar haka suhufi ibrahim wa musa bismillahir rahmanir rahim sai tsaya numfasa can kuma sai tashi hal ataka hadithul gashiya ai da zaran kaji zaka fara tunani wai shin akwai wata sura ce wacce take manna da basmala garke to shine malamai suka ce wannan zai rudar saboda haka kar ai wannan wajahin mun bance wannan ko to Allah ka samu dace shine malai yake nufi da a wa wahidul lam thalathatun ja'izun min bain hadhihi suwar wa wahidun lam yu'tabar shine ka tsaya ka hada karken sura da farkon basmala sai ka tsaya karken basmala bayan ka nan ba sa sai ka dauki kuma farkon sura wannan malamai ba sa aiki da shi to Allah ya ji kan malamai faqta alaihima wasil thanihima wasilhuma wala tasil ulahuma kar manta karken suran da ka gama karantawa zai zama mene al-awwal ko basmala za ta zama athaniya sannan kuma sai farkon sura za zai zama athani a athalith afwan to shine ma da yake cewa faqta alaihima ka tsaya ka yanka raba su duka mana in ka karike sura sai ka tsaya ka numfasa in kai basmala sai ka tsaya ka numfasa sannan sai ka rike farkon sura wasil thanihi ma sai ka sadar da ta biyu da na kuma na ta uku na uku basmala ka hada ta da farkon sura wasil kuma to sai wasul jami bisa ga hakika ba burgewa bane in ka zo kawai ka hade fuskokin duka ka wa ma'ayin ka hade wannan kai wannan wajahin صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشعة burgewa da ƙayatarwa shine yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shikenan kawai wala tasil ula kuma amma karka sadar da na farko da da da bisani da na biyu shine karken sura da mene basmala to karka yi wannan shine wa wahidul lam yutabar wa baina anfalin wa taubatin ata waslun wa saqtun thumma waqfun ya fata to sai ka cewa wa ya fata ya kai din saurayi yanzu ko tsoho ne aka ce mai saurayi ai kaga zai gyara zama ta wani motivation ne motivation ne intrinsic motivation to Allah ka samu dace ata wa ya fata ya kai din saurayi ata waslun wa saqtun thumma waqfun bainal anfa baina anfalin wa taubatin takdirin baitin kenan mun fahimci wannan ko to ya fata ya kai dan saurayi wanda yake har yanzu kana da ƙuruciya ƙwaƙwalwanka ɗanya take za ta iya fahimtar da abin da aka bata na ilimi a ta waslun akwai sadarwa tsakankanin suran suratul anfal da tauba wajen hina ɗaya kenan wa saktun akwai kuma ɗanyin saktu ɗanyin shiru sun ma waƙafin sai kuma ka tsaya a ina bai na amfalin wa taubatin tsakankanin amfal da tauba ma'ana akwai fuskoki guda uku idan kana karatu tsakankanin amfal da tauba ka'idojin tajwidi mu gane sun kasu kashi biyu akwai alkawa'id almuttafaq alaiha kowace kira'a kake zaka ya zaka dabbaka waɗannan fuskokin sune alkawa'id almuttafaq alaiha akwai kuma alkawa'id allazi lam yuttafaq alaiha allati lam lam yuttafaq alaiha waɗanda ba a yi ittifaki a kansu ba za ka samu wata riwaya ana yi wata riwaya kuma ba a yi wata riwaya ana yi wata riwaya ba a yi yanzu kun ga ba ya nuna mana zami basmala ba tsakankanin surori guda biyu to yanzu idan muka dubi shatubiya yana cewa wa basmala bainas suratayn bi sunna rijalin mauha diryatan wa tahammula kaga suwa suke basmala bainas suratayn qalun bi sunna ko sai wane kuma rijalun kisa'i sai kuma wane na mauha nonon asin ko su suke yin basu mana bane surata ne sai kuma ibn kathir amma shi imamu hamza an samu wasu ne bane surata ne ko li'annahu ya tabbir alqur'ana ka suratul wahida shi yana daukan qur'ani kamar sura ɗaya ce shi yasa in ya fara in ya basmala a farkon fatiha to bai gare yin basmala zai ta sadarwa ne kawai tsakankanin surorin kawai haka zai ta yi har zuwa milar jannati wan nas Allah ka samu dace to shine galibi waɗannan ahkam din an yi ittifaki a kansu don malamai ma din su da suka zo daga cikin ahlul ada suna fahimtar kowace riwaya ce ma za ka yi baina suratani kawai kai basmala abin ga kawai domin mene saboda sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa girayin basmala tsakankanin surori guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai fahimci bai fahimtar an kammala sauke mata an sauke an kammala sauke suran da aka yi mishi wahayi sai mala'ika jibril ya zo yana yin basmala ya san cewa an kammala suran baya sannan za a shiga wata sura ne kuma daban Allah ya samu dace in Allah da zamu kokari shi ma akwai annazmul habir na imam shuraim za mu yi kokari shi ma mu zo mu samu lokaci mu daura a kai in Allah yarda Allah ya sa mu dace mun fanci waɗannan ko ahan yanda tartibin yake laluran waka ne yasa ya kawo mana haka ya ce was ata waslun wa saqtun thumma waqfun ko to waqfu za mu fara da shi waqfu shine za mu fara da shi inna allaha bi kulli shay'in alim sai ka tsaya ka numfasa sannan kuma sai ka tashi براءة من الله ورسوله kamar haka thumma saktun sannan sai saktu zaka dan yi shiru tsakankanin su inna allaha bi kulli shay'in alim براءة من الله ورسوله كما هكا سيكون مني وصل إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله كما هكا إلى وزاس غنارف بجوجين إقلابي ina jin na mun turo wani bidiyo lokaci a cikin abin nan namu ko cewa dr ayman rushdi suwaid ya yi tahakiki cewa sak abin nan barin furja kafa da ake yi wajen ikilabi da alifa'u shafawi lam yathbut fi sunna kuma gaskiya wannan bayani nasa gaskiya na fi gamsuwa da ita yawwa wajen ikilabi da alifa'u shafawi kawai ka ba mallabanka kawai inna allaha bi kulli shay' إن علي عليم براءة من الله ورسوله kawai shi kenan Allah ka samu dace to wannan to alhamdulillah shi ma ai mun lokacin da muka yi kitabun tajwid mun yi tambihi ko akan ce wajen tarihin ikilabi za ka ga da yawa a cikin littafanmu wanda ke gaskiya akwai kuskure ba daidai bane gaskiya huwa kalbun tarifin iglabi huwa kalbun nunin sakinati au tanwin miman ko sai ga an samu fatan wannan kalmar ita ce daidai gaskiya waɗansu kuma sai ga sun samu khaffafatan to mukhaffafatan ɗin na gaskiya ba daidai bane domin mukhaffaf kishin sa menene mushaddad to mukhfatan shine yafi abin boyewa so yaya ikhfa'in nunin sakinan ke tabbatuwa shine lokacin da ka zo kai furici da tanwinin nan gabanin mimun shi ne zai baka dama kaɓa mallabanka kudu mana da zaran kaɓa mallabanka shi kenan ka yi ikhba'i ka ɓoye ba maganin abar furja yar kafa tsakankanin labba guda biyu ba wannan bai tabbata a sunna ba Allah ya sa mu dace jazakumullahu khaira babu tarifin nun as-sakina wat tanwin me ma'anar nun sakina tanwini ilan bi anna nuna wat tanwina قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقفي إيه لم كسني بأن النون والتنوين كاغا نون ساكنة تنوين قد عرفوهما malamai sun fitar da ta'arifinsu ma'ana sun fitar da ma'anarsu bi annan nun cewa ita nunun sakinatu ita nun ko da lokaci sakina ce mai dauri ne asliyatun ita kuma nunin sakina harafi ne na asali tathbutu fi lafzin ana jin ta a cikin lafazi watan tana tabbatu a cikin lafazi duk lokacin da mai karatu ya karatu to za a ji nunin sakina wa wasilin hakan lokacin da aka sadar da kalman da ta zo karkensa da kuma kalman gaba za a ji ta thumma khattin wajen rubutu kuma za a tabbatar da ita mawqifi yayin tsayawa to waɗannan sifofi ne waɗanda suka bambance nuni sakina da tanwini kamar yadda za mu ƙara bayani yanzu kamar mai tambaya ce muka mahiyar nunu mal farko bainan nuni sakina wa tanwini shine sai ya ce sakinatin ita nuni sakina tana zuwa da ɗauri ne amma tanwini fa harka ne ai tanwini harka ne ka gaba manci da farko kenan harka ce murakkaba kana sukan ce tagwayen wasu sila sannan kuma asliyatun ita nuna sakina ta bambantu da katanwini domin ita nuna sakina harafi ne na asali kaman min kaman an mabancin nan ko amma tanwini ba tanwini ba harafi bane harka ne kuma asalinsa ai ba tanwinin bane ko dai fataha ce ko kasara ko kuma dhamma wani dalili kan sa sai a yi tarkibinsa a haɗa guda biyun a compoundin nan sannan ne sai su sai a samu tanwini ɗin kaga kenan nuna sakina asliya ce amma tanwini ba ba asliya ba ce tathbutu fi lafzin idan ka zo man mun ji nuna sakina ko min har ila riga ta amma tanwini fa وكان الله عليما حكيما yanzu tsaya wanda naji da nayi kun ji tanwini anan me kuka ji a garke alifun kun ban wannan ko to amma ita tanwini fa kamar misalin wa minhum man wa minhum kun ji nun sakina ko ba ku ji ba man ga kun ji da ko to amma tanwini fa tanwini lokacin da aka sadar da kalma ne da kalma za a ji ta amma lokacin da aka tsaya fa ba za a ji tanwini ba so kun ga wannan ma is a distinctive feature tsakankanin tanwini da nun sakina wato ko da wani yaro zai tambaye ka fa a makaranta kun san ɗaliban me za ku yi hazaka da Allah malam mene bambanci tsakankanin nun sakina da tanwini shikenan me sassabi da shafi ya gama mana aiki to Allah ya saka mishi da alheri na'am shine fi lafzin ana jinta ne lokacin a cikin lafazin ita nuna sakina wa waslin sannan kuma lokacin da aka tsaya ana jin nuna sakina mauƙifi kai gaba can da lokacin da aka tsaya da ana jin nuna sakina to sai kuma ka dawo fin makhattin kai malami kun lura da fasahan shi anan ko yawwa kun ga bai tafi kai tsaye ce inda ni ne gila sai ce wa waslin wa waqafin sun ma khatin ba a idan ya haka ma'ana baiti ba zai fita ba shi ne sai fara gabatar da sai gabatar da sun ma khatin wanda shi ne ya kamata a kawo karki maukifi ma'ana wakafin sai kuma ya kawo shi can a karki saboda laluran waka to Allah ya ji kan malamai wahayar ta kunu fismin au fi'ilin wa fi harfin wa fi wastin tura wa tarafi to waye sannan kuma har ila ita nunu sakina ta kunu fi simin ana jinta za a iya jinta a suna kaman ina malamai afwan ayya kamar na nunu sakina ne ko to sai na tanwini sai na tanwini Allah ka samu dace amma kafin nan tanwinin nau'i uku ne a wajen malaman nahau a tajwidi akwai tanwinul fatatain tanwinul kasratain sai kuma tanwinul dhammatain banda karkasa da masu luga suka yi mata to wahya takunu fismin aw fi'lin wa fi harfin wa fi wasdin thumma tura tarafin wahya har ila yau da ita lunus sakina sifofin nuna sakina yake kamana wanda zai baka dama ka iya bambance ta da mene da tanwini wahaya ta kuni fismin za a iya samun nun sakina a suna to kamar mene malamai wajen kamar misali eto nuni sakina galibi ba ta zuwa a suna sai dai a samu tanwini ta wakilce ta mun banci wannan ko jazakumullah khaira kamar muhammadun au fi'ilin wannan audin ba na ikhtiyari ba ne ko a'a yana da ma'anan wa ne wa fi'ilin wala tuti minhum asiman ai wala tuti minhum asiman wa kafura ne ma'ana so audin nan ba wani ikhtiyari bane harfu atuf mujarrad atuf ne kawai Allah ka samu dace to za a iya samun nun sakina a suna au fi'ilin ko kuma sannan kuma za a iya samun tafili kamar ina shine malamai suka ce akwai fi'ilola kamar haka a cikin alkur'ani la nasfa'an bin nasiya in ka lura da ke zaka tanwini ne ko amma nuni sakina ne aslan sahabbai ne da suka tashi sai suka rubuta tanwini a gurin insha Allah ta'ala cikin daurin da muke nisha tubiya zamu zo a gilatu tarabil qasaid insha Allah ta'ala zamu zo sai kuma fadin Allah madaukin sarki waliyakuna minas sahirin suratu yusuf nan ma idan muka lura za mu kamar tanwini ne a asali nuni sakina ce alkhafifa to kaga shi an samu nuni sakina a gurare guda biyu ko sai kuma fata asan lahum fata asa nan ma malamai sun yi haƙin shi sun yi alhaƙin wannan guri da waɗannan guraren guda biyu so nan an samu nuni sakina a fi'ilaini guda uku mun banci wannan ko wa fi harfin ana iya samun nuni na sun sakina a harafi kaman an kaman kuma min wafi wasu din ana iya samun ta a cikin fili kamar afwan a tsakiyar kalma kamar duniya ba ta ba kamar mene kuma kamar sinwan kamar bunyan kamar kinwan ko a nan ne kalmomi guda uku hudun na ka samu nuna sakina a tsakiya ta zuwa cikin tsakiya a waɗannan sunaye guda hudu to me dalili wani akwai wata musabaka da aka kaduna sahur mala abdullahi bai ke tambayin wani yaro wa asarar hayatu duniya yayi ikhfa'i izhari a gurin ko shikenan sai tambaye shi me yasa me yasa me yasa yaron ya shiru to ya rasa dai wata amsa zai bayar sai Allah ya mishi ilhama ya ce haka Allah ya saukar to akwai wata falsafa da tafi wannan ne ina wannan shine amsa kuma me in ana da ba da ɗari ne ɗari za a bayar dole Allah ko ko mun kuskuri da larabci da mutum zai yi wajen bayani wallahi bai kai wannan amsan ba haka Allah ya saukar to Allah ya samu dace turawa tarafin kun gane ko summa wasdin tura ai afwan wa fi watura fi wasatin watura fi wasatin ana kuma samun nunin sakina a tsakiyar kalma wa tarafi ana kuma ya samun ta gefen kalma kaman min kaman an ba gata ba kaman man kun ga man ma suna ne aiko to ga nunin saki na ma'ana Allah ka samu dace walakin tanwini nunin saki na za'idatun fi akhir ismin ka'ina wato kaman yadda muka bayani can baya galibi inda suna ne zahiri suna zahiri su ne kamar suna da muke amfani da su kamar muhammad kamar ismail idris kamar waladun kamar zaidun kamar aisha da sauransu wannan tanwini ne ke wakiltar nuni sakina sai suna kuma mubhami shine kamar man to nan ana samun nuni sakina ne a gurin walakin tanwini sai dai kuma ita tanwini lilisti drako kar ka ɗauka waɗannan siffofi da ya ka mana nuni sakina tanwini na da su a na nuni sakina ne guda nawa ne ma sakinatun asliyatun tazwitu fi lafzin wa waslin thumma khatin mawqifi wa hay takunu fi ismin aw fi'lin wa fi harfin wa fi wasatin wa tarfi siffofi na kamar guda goma ne ko kuma takwas ne waɗannan siffofi na nuna sakina ma'ana irin abubuwan da nuna sakina ta bambanta da su wanda tanwini ba ta zuwa da su walakin tanwin walakin tanwinu da rafa'a ko yawwa wa khuffifat lakin wa faqalla al-amalu ko ibn malik walakin tanwini sai dai ita tanwini ma'ana ba ta da waɗancan siffofin gana ta nan nunin sakinatin tanwini nunin sakina ce wato ma'ana wakili ya ce ta nunin sakina za'idatun tanwini kuma za'id ne ma'ana ƙarariya ce ana attachin ɗinta ne da kalmomi nunin sakina ai mun sa akwai suffix da prefix ko to wannan nunin sakina tanwini yana ɗaya daga cikin suffixation na larabci fi akhir ismin kuma tana zuwa ne a ƙarƙin suna ake bar mu koma baya ya ce walakin tanwini nuni sakina za'idatun ko kaga nuni sakina ita kuma wace iri me sifanta a tanwini za'ida ce nuni sakina fa asliya ce jamil asliya ce fi akhir ismin tanwini na zuwa ne kawai a karkin suna amma nuni sakina fa ana samun ta karkin fi'ili da kuma harafi ba a samun tanwini a karkin abin nan a karkin suna mubhami kaman man ba kuma a samun takarkin fi'ili sai dai kawai a waɗancan gurare guda uku da muka bayani kamar da ma afin wancan na ayi wancan abin nan ne asali nunin sakina ce khafifa wato nunin toki ce khafifa ba a samun ta ba a samun ta nuni a harafi ko ka'ina wato ita mai kasantuwa ce ta nuni a ina a karken suna suna zahiri tazbutu fil lafzi wa fil wasli wala تثبت في الخط وفي الوقف كلا تثبت في اللفظ نون الساكنه انا جنت ني كوي على لفظي تنويني انا جنت ني على لفظي كوي وفي الوصل هكذا كما حاله الوصل انا جنتا ولا تثبت في الخط اما لوكacin da ka tsaya ba a jinta afwan ولا تثبت في الخط نون الساكنه ba ta tabbatuwa wajen rubutu na'am tanwini ko to shukran wala tazbutu fil khatti nun sakina musamman na nasba idan tsayawa ba ta tabbatuwa okay afwan yana ta nun sakina ko jazakumullahu khaira wala tazbutu fil khatti ita tanwini ba ta tabbatuwa wajen ba a tabbatar da ita ba ta tabbatuwa wajen tsayawa ma'ana in kana karatu sai ka tsaya kalmar da ke tanwini da tanwini za a ji ne ka ce misali idza waqa'atil a afwan to inna fatahna laka fathan mubina an ji tanwini lokacin tsayawa kaga ba ji tanwini ba ko sai da aka ji alif aliful iwad ko kuma tanwinil iwad ko hakanan kuma idan ka ce waja'at sayyara sayyaratun ne ko waja'at sayyara za mu ji tanwini kaga lokacin da aka tsaya ba a jinta wafil waqfi kila hakanan kuma ba ma a jinta lokacin da aka tsaya wata yana son yi nuna maka ne lokacin da ake karatu idan an tsaya ba za a ji ta ba hakanan lokacin ita tanwini lokacin da a cikin rubutu ma galibi ba za a rubuta ta ba sai dai kawai a bar saman harafin hakanan babu komai sai baiti na 20 ko a kama nuni sake na tanwini ba a ce نعم أحكام النون الساكنة والتنوين كجو كجو النون الساكنة والتنوين أحكام نون أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة menene jamzuri ya ce mana can a cikin tubatul atfal للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني sai kuma oke sai mimu sake nan nishin ke cewa mene? kabila na'am? a nuni tarifin nuni mimu sakina mimu sakina والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة ضد الهجاء كو تو جزاكم الله خيرا أحكام التنوين hukunce hukuncen tanwini wa nunin da nunin asali ahkamu nunin wa tanwinin ne kun gane lalurin waka ne yasa sai juya arba'a hukunce hukuncen nunin sakina tanwini guda hudu ne min qabli ahrufil hija'i amma idan sun zo gabanin hurufil hija'iyya at-tabi'a ita nuna din tana mai bin mahurufin ja'iyya to tsakanin malam janzuri Allah ya ji kansa da kuma wannan ne ne ya fi fasaha lilul in taskunta ji qabla al-hija afwan namimin nan ko menene baitin lilnuni in taskunu litanwini arba'u hakamin shin ya nuna nunin din takan zo ne da tanwinin gabanin waɗannan harufin guda hudu ko a gaban su ya nuna wane ne ya nuna mana kaga nasar sabili shafi ya nuna to me ce gaba lil halki sittin rutubat jamil jiddan Allah saka da duk sun nuna ko to wanne ne shi ya fi takaita a baiti daya wanne ne ka baiti biyu kaga sabili shafi shine yafi yafi fasaha Allah ya ji kansu ba muna son mu ce wai wannan yafi wannan wajen lada a'a no wajen fasaha ce wannan kowa da irin fasahan da Allah ba shi kun ban wannan ko yau ba wai ina kwandemin din ake a'a wani ne ba haka bane wannan dirasa ce mukarana da ake comparative study za a nuna maka wannan yafi fasaha wannan kuma fasahan sa bata kai wancan ba saboda shi mai salsabili shafi ya yi bayanin sa ne a baiti da shi ko mai wannan fa mai tufa shi sai da ya a baiti biyu ne mun ban wannan ko to Allah saka da alheri Allah saka musu da alheri azhirhuma min qabli hamzin ha'i ainin wa ha'in thumma ghainin kha'i azhirhuma kai izharu nun sakina tanwini dukan su min qabli hamzin ha'i gabanin hamza da ha'un ainin wa ha'in da kuma ainin da ha'un thumma ghainin kha'i sannan kuma sai ghainin da kha'un wa adgimhuma bi gairi gunna fil lami warra wa biyan mu gunna to Allah ji kan ibn jazari watan saboda lokacin namu ne ya tafi gaskiya da in muka jira samu karan nan ko wallahi zaka da samun wayewa dangane da waɗannan littafan to Allah ya saka musu da alheri amma dai mun mun dan hararo da kan ko akan duba ga weaknesses na wannan a duba kuma ga effectiveness effectiveness na wannan akan duba ga abin nan poetic ingenuity ƙwarewa ta fasaha wajen waka da wannan yake da shi wannan kuma wannan kuma bai yi ba a gurin to duk irin waɗannan su akan duba a gani da lapses haka to Allah saka musu da alheri wa adigim kuma kai idigamun nunu sakina ta nuni bi gairi gunna ba tare da gunna ba fil lami warra cikin lamun dara'un wa gunnatun biyan mu kai idigamun nunu sakina ta nuni cikin harfin yanmu daga fi'ilin na ma yanmu bi ma'ana zade zidu ya karu ko Allah ka samu dace shi can kun ga jamzuri a baiti bi ne ko me yace can wa thani idgamu bi sittatin atad fi yarmuluna indahum kad sabata yarmuluna ne ba yarmuluna ba yarmuluna indahum kad sabata sai kuma sai ce mene qismani qismun yudgamu fihi bi gunnatin wa bi yanmu ulama ehe illa idza kana bi kilmatin fala to daga muka duniya sun musulmanin tala to shi ko wannan sai ya ce wa adigim kuma bi gairi gunna fillami warra wa biyan mugunna kun ga a cikin baiti ɗaya sai nuna mana zaka yi idigami nuna sakina tanwini tare da gunna ba tare da gunna ba cikin lamun da ra'un sai ci mai ce wa gunna biyan mu yanmu zaka idigami nuna sakina tanwini cikin cikin nun zaka idigami nuna sakina tanwini cikin harufan yanmu da gunna ko to Allah sa mu dace malam ya kun fi kilmatin kad zikira kana hawi sinwanin wa duniya azkira malam ya kun matukan nunin sakina bata zamo fi kilmatin watan harafin nunin bai zanto cikin kalma ba kilma da kasra haka baitin aka ruwaito amma ka iya cewa kalma ka iya cewa kalima ka iya cewa kilma luga uku to kad zikira malam ya kun kad zikir fil kilima matukan ba a kawo nunin sakina da ɗaya daga cikin harfin idigamin nan guda biyun nan ko wawun ko ya'un a cikin kalma ba kana hau sinwan kamar sinwan wa duniya azhira kun gane kai izharin su wannan alifin nan da kuke gani alifus naini kai izharin to amma ba ce ne uzhira ba azhir to wannan alifin din nunu sakina ce aslan sai tan sai ibdalin ta alifin azhiran kai izharin nunu sakina idan ta zo da wawan ko yawon a kalma guda ɗaya mafancin nan ko wa kuma miman qubailal ba'i wa afi qabla fadilil hijai wa qalibhuma kai kalbin nunu sakina tanwini miman kamar da su mimun ka juyo da su kamar da su mimun qubailal ba'i idan suka zo kafin ba'un wa akhfi kai ikhfa'in kai ikhfa'in su ikhfa'in nunu sakina tanwini kabala fadilin hija'i kun gani shi ne abinda shi kuma jamzuri ya ce mene ce mana warrabiul ikhfa'u inda alfadil min alhurufi wajibin lilfadil fadil bi mana albaqi min alhurufi sauran remaining raguwa na hurufin hijaiya to shine shi ma nan malam yayi shine sai cewa akfi kai ikhfa'in yunus sakina tanwi qabla fadil hijai ai qabla alhijai fadila. gabanin harfin hijaiya wanda suka ragu kai izhari wajen guda na shida kai idigami wajen cikin shida kai iklabi wajen ba'un ko to sauran kuma da suka ragu sai kai ikhfa'in nun sakina tanwini wajen su so fadil anan ba yana nufin wani ba wani malami ne wannan fadil ba a'a yana nufin albaki ne remaining ragowa shine warrabul ikhfa'u inda al-fadil min al-hurufi hukunci na wurin nuna sakina tanwini shine ikhfa'i a wajen sauran ragowar na harufan to Allah ka samu dace Allah ka mana jagora wasif za sana kam ja da shakhsun kar sama don tayyiban zidfituka haka ne ko da zalima to ina sauran fadil hijadin arbin da za a yi ikhfa'i din ina fadil hijadin sune ga sunan ya kama na sif ka cire sadun za zalun sa'un na sana kafin na kam jimin na jada shin na shaksun ƙari sama sai kafin da sinin ko dalun na dum tayyiban ta'un zid zayun fi fa'un tuka ta'un dha- dhadun za'un na zalima ko sif ka siffanta za sana wannan ma'abucin yaban watan ka siffanta yaban da mutum zai sama kam ja da shaksun wanda da yawa idan mutum ya yi kyauta zai sama kada sama wanda ki zai ɗaukaka da shi sama ya samu ɗaukaka kenan dum tayyiban ka zanto mai kyakkyawan hali zurfi tuka ka kada tsoron Allah za- zalima ka bar zalunci zalim ismul fa'il ne yana da ma'anar masdar idan man dauke shi haka ai za- za- zulman ka bar zalunci ma'ana ka siffanta yabo da ɗaukaka da mutum zai sama idan ya yi kyauta ka zanto mai kyakkyawan hali ka bar kuma zalunci ko kuma ka bar azzalimi Allah ka samu dace na'am